إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 22 ga watan bakwai a gregorian kalanda 2023 wannan shine kaset ɗinmu na 68 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتاب ببما مالمي محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba muna nan a cikin annaqidul ashir wato abin da ke warware kalmar shahada na ainihin wato goma wanda malam ya masa take da al'iradu an dinin lahi kau da kai da watsi da wancakali da fatali da addinin Allah malam ya ce mutum ya zama la ya ta'allamuhu wa la ya amalu bihi mutum baya ƙoƙarin neman ilimin addini bai damu ba balma yana ji a jikinsa kamar wannan ba wani abu ne da ya zama wajibi a kan shi ba baya kuma aiki da abubuwan da suka shafi shari'ar Allah baya bin dokokin Allah duk abin da ya zama na sabo ko na aikin asha yana zakke mishi ba tare da yana ganin girman Allah ba to wannan idan ya zurfi a cikin zuciyar bawa a to yakan ainihin wato kai zuwa ga kafircewa Allah subhanahu wata'ala an gane ko a daga cikin dalilan da malam ya kawo ya kawo kan cewa akwai masu ainihin wato yi wa addini izgili da kuma nuna su ba sa tare da addinin ma'ana shi dai bai koya ba kuma bai bar masu koyan suna ainihin wato koyansa cikin nutsuwa ba zai iya gaya musu bakar magana zai iya aikata musu abin da bai kamata ba wajen ya nuna musu rashin damuwarsa da wannan ta wannan yana iya kawo kafircewa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai malam ya ce fa'alal musulmi an yahdhara min zalika wajibi ne akan musulmi ya yi taka tsantsan da aikata haka nan ne muke ko? eh? nan ne muke? wa an ya kafahu kuma ya ji tsoron aikata haka fa innahu kathiru loko jiddan domin hakan tana yawan faruwa nan ne muka tashi ko za mu tashi to ni ya aki me yake faruwa ne kam Muhammad bin Abdul Wahab mun gama da wannan mana mun gama da qala al imam muhammad bin abdul wahhab fi risalatihi nawaqid al islam mun gama da wannan masha Allah na'am shikenan na ga gurin ba matsala mu je mu to bari mu da koma baya kaɗan yadda maganan tamu za ta fito a fahimci inda muka tahi a koma shafin baya malam yace qala al imam muhammad bin abdul wahhab fi risalatihi nawaqid al islami muhammadu bin abdulwahab ya faɗa a cikin littafinsa mai suna na waƙidul islam a shafi na talatin da biyar bisharhi sheikh alfauzan alfauzan wanda malam a fauzan alfauzan yi wa sharha ya ce wala farka fi jami'i hadhihin nawaqid bain alhazili wal jaddi ba makawa ko ba bambanci tsakanin waɗanda suka aikata waɗannan nawaƙidul islam ɗin tsakanin wanda yake da wasa da kuma wanda yake yi da menene da gaske shi ne muka ce masu shigar da kwamidi addini cikin kwamidi suna iya kafircewa Allah jama'a ina fata an fahimci magana su ɗauki wani abu na addini su shirya ko fim a kansa ko su shirya wani kwamidi na ba da dariya da wani abu na addini na iya sa mutum ya kafirce wa Allah saboda sun aikata hakan ne da wasa amma shi wasa yana halatta a wasu guri a wasu guri baya halatta daga cikin guraren da wasa baya halatta akwai akwai abin da ya shafi harkar addini ba a wasa da addini ba kuma ta ba a satin da ya wuce har na kawo muku hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa abubuwa guda uku wasansu gaskiya ne gaskiyarsu ma gaskiya ce daga cikin muka kawo mutum ya ce ya baka eshi ko mutum ya ce ya aurar maka da eshi ko da wasa ne to magana ta kare ba a wasa da wannan muka kawo magana menene saki so a ƙarƙashin wannan duk abin da za ka yi wasa da hito karka sa menene a ciki addini a ciki malam ya ce illal mukuraha sai fa wanda aka tilasta shi a cikin al'amarin addini ya yi wani abin da ba daidai ba ko ya saba wa Allah ba bisa son sa ba to wannan zai zama sabanin sauran akwai dai abin da ake tabawa wannan zai zama sabanin sauran ya zamto tilasta shi aka yi ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba sai malam ya ce fayan bagilil musulmi an ya hazaraha wajibi ne ga musulmi ya yi taka tsantsan da aikata waɗannan abubuwa wa ya khafu min ha ala nafsihi ya tsorace wa kansa afkuwar waɗannan abubuwa da suke warware wa mutum kalmar shahada ya ce na'udhu billahi min mujibati a gababihi wa alimi iqabihi muna roƙon Allah da ya tsare mu daga abin da zai wajabtar mana da azabarsa da kuma wato raɗaɗin azabarsa malam ya ce fala farka fi hadhihi nawaqidi al-asharati bainal jaddi alladhi yaqsidu ba bambanci tsakanin wannan abubuwan da suke warware kalmar shahada din tsakanin wanda ya yi su da gangan ya aikata su da gangan ya sani alladhi yaqsidu ma yaqulu wa yaf'alu bayan ya san me yake faɗa ya san kuma me ya aikata babu bambanci walhazili da me yin su da wasa wa huwa alladhi la yaqsidu wanda shi ya aikata ne amma ba yana nufin ya kafirce wa Allah ba ina fata an gane wa inna ma yaf'alu hadha min babil mizahi wal la'ibi a'a ya aikata waɗannan abubuwa ne ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne a babi na zolaya ko da wargi shine Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗancan mutane da ke cewa a wala in sa'altahum la yaquluna innama nakhudu wa nal'ab sai ce me qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum da za ka tambaye su me yasa kuka yi wannan abin sai su ce a muna kutsawa ne kawai muna wargi muna kutsawa ne kawai muna wargi sai Allah maɗaukakin sarki ce yanzu da Allah kuma da addininsa da ayoyin nasa da manzanninsa kuke izgilanci to kar ku kawo wa Allah wani uzuri kun kafirta bayan da kuna da imani na fata an fahimci magana so saboda haka idan mutum ya yi wa addini izgilanci wai yana ga wasa yake yi to wannan na iya sawa ya menene ne ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa fi hadha raddun alal murji'ati to a cikin wannan magana akwai raddi ga wasu masu aqidan murji'awa alladhina yaquluna wanda daga cikin aqidar murji'awa su sukan ce la yakfuru hatta ya'taqidu bi qalbihi mutum bai kafircewa don ya yi zolayawa ko ya yi izgilanci wa wata sha'ira daga cikin sha'airul islam idan ya yi zolayar bai kafircewa har sai ya ƙudurta abin da yake nufi yana so ya izgilanci addini amma dan yayi kawai a fim ko dan yayi komedi da abun baya kafircewa Allah wannan su abin da suka fahimta kenan a matsayinsu na mu'tazilawa wanda kuma al'amarin ba haka bane duk wasa wasa ba haushe ce wai banda tsikarin uwar miji da taɓarya ko ma'ana duk abin da za ka yi wasa da hi ka je ka yi wasanka tun da kai ɗan wasa ne amma kar ka yadda ka taɓa wani abu na addini ka ce za ka yi wasa da shi duk abin da aka ce shari'a ce ta musulunci to kar ka yadda wani ya wasa da hi a gabanka kuma kai ma kar ka yi wasa da abu shi yasa Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airar lahi fa innaha min taqawal qulubi lalle duk mutumin da ya girmama wani daga cikin abubuwan da ya shafi musulunci to ya sani ya girmama ɗaya daga cikin abin da zai sa shi ya samu ya ƙara samun tsoron Allah ina fata an fahimci magana so kenan mafhumul mukhalafa na wannan ayar wato vice versa kenan na ayar kenan wanda ya wulakanta wani abu na addini to shi kuma zai sa ya kafirce wa Allah kun gane magana girmama wani abu na sha'irar musulunci na ƙara menene tsoron Allah na ƙara kusanta mutum da waye da Allah to akasinsa kuma ma'ana wulakanta wani abu na addini da izgilanci da hi da wargi da shi shi kuma na sa me mutum ya kafirce wa Allah ya nisanci Ubangiji shi ne mafhumul mukhalafa na aya dama ana fahimtar magana da kyau ko Allah ya shirye da mu to shi ne yake cewa su suna cewa ba zai kafirce ba la yakfuru hatta ya ataqidu bi qalbihi la farqa bainal jaddi wal hazil aw al khaifi ala jahihi haka kuma babu makawa ko ba bambanci tsakanin wanda ya da wasa ko kuma wanda yake tsorace wa mutuncinsa wa malihi ko kuma yake tsorace wa dukiyarsa illal mukraha sai fa wanda aka tilasta shi aka tilasta shi akan cewa sai ya aikata wani abu wanda yake na kafirci idza ukriha idan aka tilasta shi an ya kula kalimatal kufuri da ya faɗi kalmar kafirci to nan kan ba zai kafirta ba walam yumkinhu at-takhallusu min az-zulmi illa biha kuma ya zama ba ya wata da wata hanya da zai kubuta daga hannun mugayen da suka tsiye shi har sai ya aikata wannan abu na kafirci to wannan shi kadai aka keɓe daga cikin wanda yawa wata dokar musulunci izgilanci za a ce bai kafirta ba an samu wani sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kafirai suka ritsa shi suka ce ba za su bar shi ba sai ya zagi manzan Allah sai ya gaya wa annabi wata bakar magana sannan su sake shi yayi iyayin duniya suka ce ai kubutarsa kadai shine ya gaya wa annabi wata bakar magana sannan su sake shi da ya ga lallai fa hakan za ta faru za su iya kashe shi sai ya ɗauki wata magana mai muni sai ya faɗa sai suka sake shi ya taho gurin annabi muhammad yana kuka yana zub da hawaye manzo Allah ya tambaye shi me ya faru ya ce masa ga abin da ya faru sai tambaye shi lokacin da ka faɗi wannan abun me kake ji a cikin zuciyarka ya ce ina cike da kyamar kalmar ina cike da baƙin ciki da takaicin furtata sai maza Allah ya ce je ka babu abin da ya ƙaru a cikin zuciyarka illa zurfin imani kaga ya faɗi magana mummuna amma an menene an tilasta shi shine Allah yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai fa wanda aka tilasta shi amma zuciyarsa tana cike tana nitsa da menene da imani wala Allah yan bana bakwai ba za su san an yi wani abu a garin nan ba amma na san waɗanda suke da ɗan wayo wanda suka haura shekara talatin zuwa suka kai zuwa arba'in za su san an yi haka an yi wani lokaci lokacin ana rububin shari'a an yi lokaci a nan hanyar ko bambam ne ko ina ne arka dinga tara mutane hanyar bambam ko a sauke ku a ce sai ka ce ba shari'ar musulunci sannan in ba haka ba duk su kashe ku in ka ce nomo shari'a ba wata magana shari'ar musulunci sai a ce shikenan ku ba su tafi idan ka ƙi faɗa kuma su sa wuƙa su yanka ka an yi wannan abin a garin nan haka ne ma salihu ko to irin wannan abun da zai faru ga musulmi a matsa masa yin wani abu wanda shari'ar musulunci ba ta yarda ya aikata ba amma ya shiga wani rukuki da ba yadda ya iya to don ya aikata don ya kubutar da ransa ya kubutar da lafiyarsa wannan babu matsala Allah ba zai ba zai kama shi da wannan ba kuma sannan bai kafirce wa Allah ba amma in ya kuskura ya yi aikata ɗaya daga cikin irin wannan zuciyarsa tana mai jin daɗin aikatawa kuma yana mai yarda da ƙudurta haka a ransa to lalle yana iya kafircewa Allah an gane magana da kyau ko don haka ya ce faƙadira khasallahu lahu fi zalika Allah ya sauƙaƙe masa dangane da wannan kamar yadda ya zo a cikin suratun nahali a Allah maɗaukakin sarki yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi wanda ya kafirce wa Allah bayan da yana da imani to wannan ya kafirce kuma Allah ya karɓe shi a matsayin kafiri sai ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai fa wanda ya aikata haka ko ya aka tilasta shi a babin baya so amma zuciyarsa tana cike da imani wannan shine kadai bai kafirce wa Allah ba wannan duk malam yana so ya nuna mana cewa waɗannan nawaƙita ɗin da duk aka ce idan ka aikata su za su warware ma musulunci to abin da ake faɗa shine wanda ya aikata da gangan kuma yana sanar da cewa lalle wannan abun matsala ne in ya aikata kuma ya yi mursisi ya aikata to ya kafurce amma wanda ya aikata bisa rahin sani ko rahin cikakken ilimi akan cewa kaza ɗin nan kafurci ne ko kuma aka tilasta shi da karfin tuwo ya aikata wannan ba za a kama shi da wannan ba ina fata kuna fahimtar magana duka waɗannan nawaƙi ɗin gaba ɗaya da muka ɗauko duk abin da aka tilasta ka ka aikata ko ka aikata bisa rahin sani ko ka aikata bisa jahilci da rahin fahimta ko aka tankwara ka da ƙarfin tsiya ka aikata ɗaya daga ciki to malamai suka ce Allah ba zai kama ka da wannan ba ga aya a cikin suratul nahl ina fata an gane Allah ba zai kama ka ba to kaga wannan yana daga cikin daɗin musulunci cewa Allah ba zai ɗora wa rai abin da ba za ta iya ba shari'a ne Allah ya ɗora wa sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka kai mari suka kai gwauro suka ji ba za su iya ba sai suka zo suka samu manzan Allah suka ce ya rasulallahi Allah ya ɗora mana abin da ba za mu iya ba abin nan ya fi ƙarfin ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku je dai ku yi ta cewa kun yi imani kun bi kuna neman gafara Allah wannan kuma doka ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara cewa duk abin da ka aikata a fili da wanda ka aikata a bayyane ma'ana abin da ka aikata a cikin zuciyarka ko tuno shi kai mutum in ya tuna yanzu haka mutum sai ya tuna iwar haka ya sha giya sai Allah ya ce to na kama kan laifin giya iwar haka sai mutum ya tuna yayi zina sai Allah ya ce na kama kan laifin zina mutum kawai sai zuciyarsa ta riya masa yanzu haka ya je ya kashe wani sai Allah ya ce na kama kan laifin kisa jama'a kun fahimci magana da kyau ko shine qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya alamhu Allahu yuhasibkum bihi Allah jazakumullahu khaira qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha kace musu idan ma kuka boya abin da ke cikin kirazan ku na laifi ko kuka bayyana shi wallahi sai Allah ya muku hisabi da shi a karkashin wannan ayar a karan farko ko tuna zunubi kai baka aikata ba Allah sai ya kama ka da shi ka tuna kawai a ranka Allah sai ya kama ka da shi to wannan abun sai da musu habbai suka je suka samu manzan Allah suka ce wannan abun fa ba za mu iya ba a ce ko tuno abu kai sai an kama ka da shi manzan Allah ya ce tunda Allah ya faɗa dai ku ci gaba da amsawa cewa kun ji kun yi imani kun yarda za ku aikata za ku kiyaye Allah ya gafarta muku to shine suka ci gaba da karaɗe garin madina suna bayyana wa Allah cewa fa sun yarda da wannan doka sun karɓe ta hannu biyu suna neman gafara Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna lalle manzo ya yi imani da abin da aka sauke masa mumine ma sun yi menene sun yi imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli kowanne ya yi imani da abin da Allah ya sauke masa kuma sun yi imani da manzannin Allah kuma ba za su bambance tsakanin manzan Allah da annabi Isa su ce sun yi imani da wani ba su yi imani da wani ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير suka ce sun ji kuma sun yi ɗa'a akan dokar da Allah ya saukar gafararka muke nema ya Allah makoma da shimfiɗi mai kyau zuwa lahira a hannunka yake wa ilaikal masir sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to tun da sun yarda da dokar da muka faɗa ba su kangare mana ba suka ce sun rungumi ƙaddara to daga yanzu ga doka sabuwa Allah ba zai ɗora wa rai ba face abin da me za ta iya abin da duk ba za ta iya ɗauka ba na doka to mun sauke mata laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abin da ta aikata mai kyau Allah zai bata lada abin da ta aikata mummuna Allah zai kama ta da shi sai wannan ya nuna cewa sai in ta aikata ne kafin a kama ta da shi amma mujarradin tunani akan abin Allah ba zai mai ba ba zai kama ta da shi ba shine laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to sai Allah ya ci gaba da hakaito maganan yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu idan muka manta muka aikata ba daidai ba da wannan ne ya nuna duk abin da ka aikata in dai bisa mantuwa ne Allah ba zai mai ba ba zai kama ka ba la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu idan muka yi mantuwa ko kuma muka yi menene muka yi kuskure yasa hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa inna Allah tajawaza an ummati alkhata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi Allah ya yafe wa al'umma ta abubuwa guda uku in ji manzon Allah na farko alkhata'u kuskure duk abin da a kuskure ka aikata har zuciyarka ba ganganci kai ba kuskure ne Allah ba zai kama ka da shi ba wan nisyanu duk abin da mantawa kai ga abin da ya kamata kai sai ka manta sai da aka ce wane ya baka kaza ce inna lillahi wa inna ilaihi to shikenan sai a ce an yafe haka duk abin da tilasta ka aka yi ka aikata shi ba zuciyarka ne take so ba Allah ya yafe shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai suka ce me rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah karka dora mana zunubi karka dora mana aiki karka dora mana dokar da ba za mu iya ta ba kamar yadda ka ɗora waɗanda suka gabace mu domin ai in ba ku manta ba shari'ar annabi isa da shari'ar annabi muhammad abin nan annabi annabi musa sallallahu alaihi ma wa sallam ai akwai bambanci da shari'ar manzan allah saboda su za ka ga akwai wasu dokokin da ba sassauci a ciki da tsauri suke ba ku manta mun kawo muku misali cewa lokacin annabi musa idan aka yi yaƙi aka gama aka tara ganima ba wanda zai ɗauki ko kwandala a ciki ko keke ba za ka ɗauka ba da motocin da mashinan da kwamfutoci da wayoyi da duk abin da kuka kwata a hannun arna sai a je bayan gari a dinga ɗiban su tifa tifa a je a jibge su a bayan gari sai kowa ya je guri ya zauna ana jira wuta ta sako ta cinye idan wuta ta sako ta cinye shi ne alamar wannan yaƙi naku ya karɓi shahidanku shahidai ne wanda duk aka kashe sun yi shahada a cikin yaƙin ku kuma da kuka saura Allah ya ba ku ladan wannan jihari da kuka yi idan kuwa kuka jira kuka jira wuta ba ta sauko ba to Allah bai karɓi shahadar shahidanku ba sannan ku kuma da kuka saura aikin da kuka yi duk raunuka da kuka ji da wahala da rahin ci da sha da gudu da kuka dinga yi kuna sara arna duk Allah bai karɓa ba kun yi wahalar banza ina fata an fahimci magana shine haka yake dokar a shari'ar waye annabi Musa amma mu a shari'ar musulunci ba haka bane dai har yaƙi ya cika dukkanin ƙa'idojinsa na yaƙi kuma aka yi aka buga tsakaninmu da arna aka yi galaba a kansu aka ɗebi ganima to sai a samu shugaban ko kwamanda na wannan rindina sai ya raba wa mutane abin da aka kwata a hannunsu hali an mari an kuma a cinye ba wata matsala amma a shari'a nan musa ba haka bane mu yanzu idan fitsari ya taɓa rigarka ko na yaro ko na jinjira annabi ya faɗi ɗayan biyu yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami ana wanke fitsarin waye ya mace ana yayyafa ruwa kuma a fitsarin waye ɗa namiji amma a shari'ar da sai dai ka kama gefen gurin da reza ka yanke shi ka jefar idan kuma har ya taɓa rigar ka to ba wai iya sa ruwa ba suka ce za a samu tsingaro an san tsingaro ai ko kaura an san kaura ai in ba bahaushe ne kai na typical bahaushe baka san kaura ba eh kaura shine ɓangorin tukunya idan tukunyar ƙasa ta fashe ba ana samun wasu ɓalli-ɓalli ba to wannan shi ake cewa kaura an gane magana da kyau ko yauwa tsingara ma baka san shi ba hausar gwamban ma an gane to sai ka samu tsingaro ko kaura sai kai ta gurzar cinyarka inda wannan fitsari ya taba kai ta gurzawa sai jini ya fita sannan ya me ya tsarkaka kaga mu a shari'ar manzo Allah ba haka bane ko ba haka bane to shine suke cewa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina sai suka ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kar ka dora mana abin da ba za mu iya dauka ba wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin to kun ji dalilin saukar amanar rasulu har zuwa ƙarshen nan gurin Allah ne ya ce in kuka aikata zunubi ko a zuci da wanda kuka aikata a fili zan kama ku da shi zan muku hisabi da shi sai suka ce kai ya rasulullahi wannan al'amari fa yayi tsauri ai mana afuwa a yafe mana shine manzo Allah ya ce to ku ci gaba da bayyana wa duniya cewa kun yarda da wannan doka ta Allah kun amince sai suka dinga bin cikin garin madina suna cewa sami'ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir mun ji mun yi da'a gafarar ka muke nema ya Allah gare ka makoma take suka ta bayyana wannan a zuciyarsu da bakinsu to da Allah ya ji haka sun yarda sai ya karba abin da suka aikata sai ya sassauto musu sai ya dawo yanzu sai ka yi laifin ne kafin a me a hukunta ka da shi shine laha ma kasabat wa alaiha maktasabat al'iktisab ko alkasabu shine aikata abu ya zama ka aikata shi da gabarka sannan a kama ka amma mujarradin tunawa wannan baya sa a kama ka amma a da farkon dokar haka take to ta inda za ka gane mu al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya so mu da alheri amma kuma babu kangararrun mutane irin al'ummar manzan allah jama'a musamman al'ummar wannan zamanin kangararru malam marasa jin magana ni'imomi da yawa Allah ya yi musu amma ba sa ganin su a matsayin ni'imomi magabata sun sha bakar wahala addinin sun wahala ibadar sun wahala karatun sun wahala komai sanda suka sha wahala amma a hakan suka dinga bin Allah duk da wahalar amma mu gamu da ni'imomi baja-baja amma kuma mun ƙi aiki haka ne ko ba haka ba magabata ba su san mashin ba magabata ba su san mota ba magabata ba su san jirgin sama ba magabata ba su san waya ba magabata ba su san hatta ƙur'anin da kuke gani jama'a a kuma a faɓawan bishiyoyi aka dinga rubuta shi shi yasa za ka ji a da sai aka ce maka ga malami ya yi littafi kayan raƙumi guda sai kai ta mamaki ya littafi da za a rike a hannu amma a ce an yi littafi ƙwaya ɗaya amma kayan raƙumi to ya ba zai zama kayan raƙumi zai zama kayan raƙuma ma dalili shine fatar tinkiya idan an yanka an feɗe an jeme an gyara fatar an miƙar da ita a nan suke sa tawaida suke rubuta littattafan nasu fa saboda babu technology takarda babu technology menene tafireta babu technology waye ka je ka samu 'yan shekara 25-30 da suka yi aiki a makaranti ka je ka ji yadda suka sha wahala wajen tafiretin ɗin kwashen mark wani abu ne abin takawa kana dunguntan kana jiwa ƙarashi far da haka fa ake bugawa fa sai a yi sati biyu ana buga kwashen mark ba a gama ba saboda me saboda ba technology babu ilimi ba kayan aiki haka suka dinga rayuwa manual to waɗancan kenan shekara ashirin talatin ina wanda shekara dubu suka rayu ban gane ko kun gane ba saboda haka su a manual din masu manual din manual ne amma wallahi a haka suka jajirce suka dinga wa Allah aiki har suka koma ga Allah amma mu ga technology yanzu nan yanzu haka wani qur'ani nake da shi akan wayata jama'a duk ayar da nake bukata yanzu daga na sa farkon ayar duk wata aya mai wannan farkon a qur'ani zai watso min ita ga baki daya in dauki wanda nake bukata in ajiye wanda bana bukata idan hadisi ne daga na sa kalmar yanzu duk hadisin da yake da farkonsa innama misali innamal a'malu to daga nasa innama zai watso min kaf hadisan da suka fara da innama aya idan na ce wallazina kafaru to duk ayar da take da wallazina kafaru amma unziru mu'riduna wallazina kafaru kaza walla duk za ta watso sai in ɗauki ta sura kaza nake bukata ta fi daidai da maganar da zan yi ta sura kaza nake bukata ta fi daidai da magana da nake so in yi sai in zaɓa sai in ɗiba sai in haɗa lakta ta ko hudu ba ta ko abin da nake so na yi a kan waya yanzu sai ka shirya littafi guda ka rubuta shi a cikin dare ɗaya duk abin da kake bukata yanzu an sauwaƙe ma ga waya ga kwamfuta ga intanet ga wace ce ka haɗa da ilimin da kake da shi da abin da ka haddace da abin da ka sani shikenan sai ka haɗa karatu yanzu nan sai ka ji kawai ka tada karatu amma su a can da haka suka dinga fama da fatar tinkiya da ɓawon bishiya da haka suke rubuta abubuwan amma wallahi a haka suka dinga aiki imamu muslim jama'a imamu muslim imamu muslim aka ce tsabar karatu baya iya cin abinci har ya zama wata rana yana cikin karatu aka kawo masa irin dakakken dabino da gari akan samu gari sai a daka shi da dabino a kirɓa shi sai a yi shi kamar kuli-kuli hakan nan a ɗan tattaɓa shi a shanya shi ya bushe shi suke ɓalla suna ci suna ɗora ruwa a haka a haka har ya je ya ci wani bai taunu sosai ba ya tafi ya je ya yanka uwar hanjin shi wannan shi ya zama ajalin shi yana karatun hadisan annabi muhammadu amma kai duk shinkafar allah ka cinye munafikin allah duk gwatan allah ka haɗiye amma ba abin da kake wa Allah ba abin da kake wa Allah sai daga an taba ka kai ta surutu kana cewa kaza kana cewa kaza duk wata shari'a da duk wata doka da duk wani tsari na musulunci ba ruwanka da shi to kajin magabata su yadda suka rayu wahala suka sha ba 'yar kankanwa ba in kana bin tarihin su kaji yadda suka sha wahala akan addinin nan wallahi wallahi sai ka tausaya musu shi yasa wanda baya sanin tarihin malamai baya ganin mutuncin malamai baya ganin girman su saboda bai san wahalar da suka sha ba wani malamin ma ya gama rubuta littafin a samu wasu yan bid'a su zo su ɗauki littafin su jefa hike ku yanzu al-khatibul bagadadi aka ce inda littattafansa sun tsira da har yau ba a gama buga su ba ma amma haka aka samu 'yan bid'a da makiya Allah suka dinga ɗiban littattafansu da manya-manyan malamai teku za su ƙetara tsabar kai wato musulunci ya sha bakar wahala a hannun arna malam teku fa za a ƙetara jama'a amma ko kun san menene ya- ya- ya- menene ya ci ko tekun har ya zama ya taso sama taso wadda za a iya takawa a wuce ba tare da ruwa ya taɓa su ba littattafan ahalus sunna ne takaddun ahalus sunna suka dinga ɗiba suna laftawa a teku har ru- har ya tare ruwa har ya taso sama taso wadda za a iya takawa a tsallaka tekun da tudun littattafan ahalus sunna ka gaya min inda waɗannan littattafan sun tsira sun zo mana iwar haka ai dai in dai a duniya ne ilimi kan na rantsi da Allah mun same shi sai dai na lahira wanda ba mu sani ba amma na duniya kan da an same shi to haka za ka je ka ji malami ka za rubuta littafi an samu wasu yan bid'a yanzu ibnu taymiyyah al-harrani jama'a a kurkuku ya mutu duk wannan fatawa ibnu taymiyyah mujalladi 70 al-aqidatul tahawiyya al-aqidatul abunna al-aqidatul wasitiyya kai afwan da shauransu fatawal hamawi- hamawiyyatul kubra da dai shauransu littattafansa manya din nan gaba ɗayansu wasu littattafan a kurkuku ma ya rubuta su ibn taimiyya fa da karatu ya yi karatu bangon jikin gidan yari da aka hana shi na farko da ya shiga littattafai aka kwace littattafan ya shiga da tawada yana yi suna shifta aka kwace tawadar aka kwace takaddun ya ce to ai kun yi kuskure ya ce ilmi ma'i haithu ma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'an lahu la batna sunduki ya ce ilimi na yana tare da ni duk inda na shiga na fita zuciyata ita ce kwandansa ba wai cikin akwatina ilimi yake ba saboda me wannan yana nuna maka ahe duk wani karatu kawai ka zuke shi kawai ka haɗiye shi kawai ka haddace shi shi ne karatu ta inda duk aka taɓo ka aji za ka iya kawo shi inda duk aka taɓa sunna za ka iya bata kariya wannan shi ne karatu ya ce don haka kun ɓata ai ibnu taimiyya kaf iliminsa ya zuke shi a kwakwalwar shi ya ce 'yan kurkuku su taru suka taru ya ɗauko maka da waye yana rubutawa aka kwace makar aka kwace alluna aka kakkarya alluna ya ce kai ku je kisin inda ake dafa wa 'yan kurkuku tuwo ku ɗebo mana gawayi ai dai dole a dafa tuwo a bamu aiko kuma dole da itace za a dafa kuma dole itacen zai yi gawayi ko ya ce to ku ɗebo gawayin ku kawo ya dinga bin bangon jikin gidan yari yana rubuta musu littafi suna haddacewa na rantsi da Allah bangon jikin gidan yari kawai sai ta rubutu suna bi suna had- to an kwace biro an kwace kaza an kwace littattafai an kwace taka- duk komai an raba su da shi to amma shi ga karatun akwalwa ga kuma ɗalibai duk ɗaliban gidan kaf da ɗan iska da ɗan karara da waye na gidan yari gaba ɗaya suka suka dawo ahadu sunna suka ce a'udhu billahi mun ɗaure ibnu taymiya a mun ɗaure wa kanmu bala'i biya musuluntar da 'yan gidan yari kowa ya zama aka maka Allahu to shi ga ilimi a kayi wannan ma suka hana ya ce ku zauna zan dinga faɗa kuna maimaitawa ku dinga haddacewa to kwakwalwa ce ba zina ba shan giya ba luwaɗi ba tiktok na fata an fahimci magana ba tiktok tikitoki ba wannan duk wata hayaniya ta duniya babu a kwakwalwar sai karatun qur'ani da hadisan manzan Allah dan me yasa ba zai faɗa musu su haddace su rike ba da aka yace ku zauna sai a zauna na rantse da Allah malamai suka ce a kwakwalwar ibnu taymiya yake rubuta littafi a kwakwalwar shi zai zauna sai ya haka kai ka ɗauka wani abu yake a yana kawo aya ne guri kaza hadisin annabi guri kaza fatawar malam wani guri kaza sai ya shirya littafi a kwakwalwar shi sai ce jiya na rubuta littafi a kwakwalwata ku zauna an karanta muku shi kai ka yi hankali da ahalus sunnatu rasulillahi wallahi malaman sunna ba malaman wasa bane ka je ka karanta tarihin ibnu taymiya ka ji waye ne shi yasa yan bid'a suka tsane shi motsi kaɗan su zagi ibnu taymiya motsi kaɗan su zagi ibnu taymiya saboda ibnu taymiya ya musu laifi ya tona asirin bid'o'insu da matsalolinsu kuma duk tarihin malaman su gaba ɗaya na rantse da Allah ko kanin kanin ibnu taymiya ba za a samu a cikin malaman su ba ƙananan ɗaliban Ibn- yanzu ko kun san al'imamu ibnu kathir ɗan islamiyya ne a majalisin ibn taimiyat al-harrani su karatun da ake musu sai bayan la'asar an sallamu manyan ɗalibai sai ibn taimiyya ce ku taru kai ina ibn ina ibn kasir ya ce gani akar makala ce zauna ana ibn kasir fa kai ka san waye ibn kasir kuwa ka je ka karanta albidayat wan nihaya farko da ƙarshe sunan littafin kenan tun daga farkon duniya ya ɗauko tarihinta sai da ya dire har ƙarshenta albidayatu wan nihayatu farko da ƙarshe tun daga zamanin da ya wuce wanda bai sani ba har ya ɗauko ya ɗauko har zuwa zamanin da zai zo ya wuce zamanin sahima ya rubuta albidayatu wan nihaya ka je ka ji waye wane ne ibnu kafir to almajirin ibnu taimiyya ne kuma ɗan islamiyya ne a makarantar shi ga al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya baban analysis kenan idan ya ɗauko matsala yana maka analysis ɗinta na rantsi da Allah za ka ɗauka wannan ba ɗan adam ba ne ba ɗan adam ba ne za ka ɗauka ba mutum ba ne wallahi ya dinga zubo ma bayanai kenan har sai ka ƙoshi he ka rasa ma ina za ka sa su ɗalibin ibn taimiyya ne wata rai idan karatu ya yi karatu har cin gyaran ibnu taymiyyah ma yake ba ruwan shi ko malamin sa ne sai aka rama kallon wannan gurin ina ga akwai matsala kuma wata rai ya faɗa ibnu taymiyyah ce haka ne yadda ka faɗan haka ne saboda su ba girman kai ne a gaban su ba kawai su karantar da sunnar manzon Allah shine damuwar su in kai ne ka gaura marmari ka ce kai ni ina malamin ka ka ce aka ta gyara na jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu saboda haka idan kana ganin mutuncin abin da ake ma to za ka mutunta wanda suke maka haka in kana ganin mutuncin waɗanda suka yi hidimar to za ka ga dinga ganin cewa sauran suna da mutunci da haka za ka girmama su kuma za ka girmama abin da suke yi don haka a malam yake cewa قال العلامة ابن باز ko mu zo nan ba illa man ukurewa qalbuhu bi mudma innu bil iman fa hadha fa hadha shart ko bi hadha shart wa yakunu qasduhu daf al ikrah wato ya zamanto da wannan sharadi ya zamanto bukatar su ne ya tunkuɗe wannan tilasta da akai faqat illa kadai yana bukatar ya tunkuɗa wannan tilasta da akai illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffazu bihi ko ya zamanto zuciyarsa bata kudirta abin da yake furtawa a bakin shi ba ma'ana wanda aka tilasta akan ya faɗi wata kalma ta kafirci to ya zama kawai zai faɗe ta ne don ya tunkuɗa wannan cutar da hida ake so a yi amma zuciyarsa bata yarda da abin da bakinsa ke mai ba ke faɗa ba malam ya ce wa qad qala al-allamatu ibnu bas rahimahullahu ta'ala malam bin bas yanzu wannan malam bin bas makaho ne fa makaho ne idan ya zauna a kujera kansa ma a sama yake dan baya ganin kuma balantana littafi shi baya ganin ku haka zai zauna kawai a bujuromar da matsala malam idan ya dinga garo maka ayoyin alkur'ani ya dinga garo maka hadisan manzan Allah ya dinga garo maka fatawoyin manyan malaman duniya da shafi yana faɗa wallahi sai ka rasa ina zaka sa kanka makaho ne amma idan yana karatu mai idan masu yayi da gaske ya bi shi ɗalibinsa yana zaune da littafi yana jamar baki yana fassarawa amma yana cin gyaran shi قال العلامة كذا إنما كان هذا هو كذا يتي لا لا لا ليس إنما كان هذا إنما كذا كذا كذا نعم kai ga tabarau jama'a Allah ga wale yakubu ga tabarau ga komai amma Allah baya ganin bakin gar amma shi ba idan amma yana ganin bakin yana gyara mishi ai innamal ilmu bi ta'allum annabi yayi gaskiya yace ilimi sai an koya innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya ba a gane shi dan baban kamalan ne wallahi ka zage kawai ka yi karatu shine magana kawai yayan kamalan ne babban ka duk wannan ba zai kai ka ba ka zage kai ka ci karatu wurjanjan in so samu ne ka zo ka finke babanka ka finke yayanka ka finke waye ka yi gaba kai ma kawai lokacinka ne kai ma shi ma ya ci zamanin shi haka ne ko ba haka ba to haka abun nan su ɗaya daga cikin 'ya'yan muhammad nasiruddin albani ya je majistar ɗin shi wallahi da ya zauna yana dependin majistar ɗin shi wanda suke masa dependin sanda suka rasa ina za su sa kansu suka ce su a fahimta su duk da kwakwalwar uban shi to wallahi su suna ganin ya fi uban shi kwakwalwa ma wallahi tallahi idan suka mar tambaya wallahi sun taka masa birki kafin ya daina ba su amsa in ya fara jawabi wallahi sun sai hasbuk hasbuk ya isa haka ya isa ya isa ya ce a wa fi kaza kaza kaza wa banda abin da na faɗa a guri kaza ma akwai kaza ku bannin karasa su ce a ya isa mun gamsu ya isa haba mala to da haka ake bawa addini kariya kai ma ka zage a fagenka kar kai wasa idan fagenka fagenka ne ka tsaya kai masa yadda ya kamata ka fahimci addini ka fahimci rayuwa Allah ya shirye da mu da haka yake cewa a قال العلامة ابن باز رحمه الله إنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد مالم بن باز yace babu ainihin wato bambanci tsakanin wanda ya da wasa da wanda ya ainihin wato yi da gangan da kuma ganganci wal kha'ifi ala malihi wa jahihi kuma babu makawa dangane da wanda ya dan kiyaye dukiyarsa kawai da mutuncinsa kawai ya, ya ainihin wato aikata sabo saboda kawai yana so zuciyarsa dukiyarsa ta tsaru duk ba bambanci illal mukraha sai wanda aka tilasta wa kulluha min a'azami ma yakunu khatiran malam yace waɗannan nawaqit din guda goma da muka kawo suna daga cikin mafi girman hadarin abin da bawa zai aikata a rayuwar shi ya kauce wa musulunci wa akthara ma yakunu wuqu'an kuma abin mamaki suna daga cikin mafi yawan abin da ke faruwa da mutane ai wancan satin na lissafo su tun daga na ɗaya har na goma gaba ɗaya muka ce duk su ne abubuwan abin nan din ina fata an fahimta abubuwan da suke warware musulunci wanda tun daga farkon littafin nan muka fara su har zuwa wannan na ƙarshe wannan hine al-iradu an dinillah da aka yace fa yanbaghi lil muslimi an ya hadaraha yana da kyau ga musulmi ya kiyaye su wa ya khafu ala nafsihi minha kuma ya tsora cewa kansa afkuwa da, da su ya tsora cewa kansa kar su dinga afkuwa da shi unzur a majmu'ul fatawa lil allama abdul aziz bin bas karanta littafin majmu'ul fatawa na malam abdul aziz bin bas rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama da ya faɗi wannan mujalladi na ɗaya shafi na 132 ya yi bayani akan wannan cewa duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan nawaƙin ɗin da gangan wallahi wallahi sani ya kafurta haka idan ya aikata da sane ya sani ya kafurta da haka masu komedi da abubuwan addinin Allah ku ɗauki wata shari'ar Allah ku je kuna kwamidi da ita ko kuma mawaƙan da suke ɗaukar kalmomi suna sakawa a cikin waƙoƙinsu wanda suke saba wa tauhidi wallahi wallahi za ku iya kafircewa Allah da waɗannan kalmomin wai ka ji mawaƙi na cewa in zazzaɓi nake sauƙin gake yake ko ba sa faɗa suna faɗa mana in zazzabi yake wai saukin a gurin masoyiyarsa yake da Allah yake ba da sauki idan ana zazzabi to dan me yasa zai jingina shi zuwa ga masoyiyarsa to irin waɗannan kalmomin wallahi kafirci ne kuma ga sunan a cikin waƙoƙin nan na Hausa yasa in ba kana karatun tauhidi ba ko kana jin wannan waƙe-waƙen kai ma kana maimaita abin da suke faɗa kana mami na rantse da Allah za ka kafircewa Allah saboda wasu kalmominsu wallahi tallahi kafirci ne bari tun da wannan magana ta zo in Allah da zan ɗauki wasu waƙoƙi guda goma sha biyar zan rero wasu maganganu da sunayen mawaƙan duk har da sunayen mawaƙan wanda suka yi waƙoƙin kuma zan ɗauko guda goma a na zamanin yanzu da suke waɗannan waƙoƙin guda biyar kuma a zamanin da yanzu a cikin waƙoƙin shata akwai kalmomin kafirci sun fi dubu wane ɗari a cikin waƙoƙin shata a cikin waƙoƙin ɗan ana ce akwai waƙo akwai kalmomin kafirci sun fi dubu wane ɗari ya ma fi muni ɗan ana can ko tunda ba zan hware ne ba zan hware ne ko ba sakwace ne ba zan hware ne ko ba sakwace na eh a ka faɗa mun gaskiya abdullahi eh na ka ce me ma duk ɗaya na da ba zan hware da ba sakwace duk ɗaya na Allah ya saka ba salu wallahi a cikin wakar ɗan ana ce bari faɗa muku wata kaɗan daga cikin ta ɗan ana ce eh tunda babin wa'azi ne eh babu laifi a wa'azi ka kawo abu da nufin wa'azantar da mutane ba tare da ka kudurta abun ba kuma tare da kana faɗawa addini wani abu bane yana cewa yaro gafarar ka ga sababi nan kada a radu ta kamma don baka san halin kanin ajali ba ina fata an fahimci magana yaro gafara gaga sababi nan yana wasa shagodin shi ne ka san dama ita waka daga cikin manya-manyan abubuwan waka shine wasa wanda kake so ko cin mutuncin wanda baka so tun tarihin mawaka a zamanin larabawa har zuwa yau abinda ake amfani da waka kenan da haka akwai alhija akwai almaduhu akwai alwane ne in ka je kana karanta al'adabul arabi za ka ji dalilan da ke sa a yi waka akwai waƙoƙin soyayyan nan da kuke faɗa ake yi yanzu tun zamanin jahiliya ana yi imru'ul qais ka je ka karanta wa ma zarafat aynaki illa litadribi bisa hamayki fi a ashari qalbin muqattali afadima mahalan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azma'at surmi fa ajmili وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي waɗannan kalmomin gaba ɗayansu ba tsane jama'a in zan fassara muku anan kowa sun koyar da dinga kai zai dinga yi haka imru'ul qais yake yi wa budurwar shuwaka wa yawman ala zaharil kasifi ta'azzarat alayya wa halat halfatum lam tahalluli yace wata rana akan yashi yarinyar ta ta wujijjiga ni ta bani wahala to kai ka san dai tun da ka ji akan yafi ka san abin da zai biyo baya matsala ne to haka za ka ji waƙoƙi na batsa don haka waɗannan da suka gada su gwanja ne ko gwanda ne ko wata tsiya ne yauwa su casuwar su waye ne duk wallahi waɗancan suka gada waɗancan matsiyatan suka gada ina fata kuna fahimtar magana to haka in ka dawo to sai musulunci da ya ga cewa mutane sun karkata zuwa ga sauraron waɗannan waƙoƙin sai musulunci ya halatta a yi waƙa don yaban musulunci da addini da annabawa da ƙur'ani da hadisi da komai da kowane yare amma a kaucewa kalmomin batsa da kalmomin cin mutunci da kalmomin zambo da kalmomin zagi da waye-waye to sai zama hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mawaka daga cikinsu akwai hassanu dan thabit akwai abdullahi dan rawaha da sauransu waɗannan mawakan manzan Allah ne kai hassanu bin thabit ma annabi zaunar da shi yake a masallacin shi nan masallacin madina da ka gani ya ce ahdil mushriki na fa inna ruhal qudus ma'aka ka zambaci kafirai ka yi waka ka karce su akan kafircinsu ya ce mala'ika jibrilu ne ke gadinka ba abin da zai same ka don ka san waka tana da asali a musulunci amma ba irin waɗannan matsiyatan waƙoƙi waɗanda ba tsane a cikinsu da sheganta kuna minar ja'iri na ba ko ba kiɗa a ciki da zaka Allahu khaira na fata an fahimta ce don haka zauna ka zambace su kai har ma manzan Allah ya sauna abun nan Hassan bin Sabir ya ce duk wanda kake so kai waka a kansa cikin kafiran nan sai zama baka san tarihinsa ba to ka zo ka mu yan madina ne wa walidin wa ma walada idan uban shi ya taba satar bunsuru ka zo zan baka labari sai ka narkar da maganar sai ka saka ta a cikin waka ina fata an fahimci magana haka manzon Allah yake wa Hassan bin Sabi yasa lokacin da ya wa Aba Sufyan waka yace ya ala ablik Aba Sufyan anni mughalghalatan faqad bari al khifa'u yace fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdu dari sadatuhu al ima'u na rantsi da Allah da da lokaci in na fara muku anan sai asuba ba lokaci don mun haddace su da izinin Allah so saboda haka waɗannan al'amura ɗin duka ga nan amma yanzu malam an zo don haka in Allah ya yarda zan zo sati mai zuwa in Allah ya yarda zan zo da misalan waƙoƙi na waƙanmu na da irin ɗan ana ce irin shata irin su ali mai bango su ɗan ƙwairo su ɗan maraya har gara-gara ma ɗan maraya shi maganganunsa da ɗan tsafta-tsafta wasu abubuwan da ya sabo ne ba su kai ga shirka ba amma na rantse da Allah idan na faɗa muku wata shirkar da sha ta yi to sai a hankali in na faɗa muku wata shirkar da ɗan ana ce yi sai a hankali in na shi gaya muku wannan abun nan waye wayan Hassan wayan ne ko waye ne yawwa duk ga sunan su bar mana mai toge su waye matsalar shine duk ba kuma san su ba wasu duk yan bana bakwai ne anan na rantse da Allah ba ku san su ba ba ku san su ba ga gambu tab ija gidan rigima kenan gambu mijin kulu mai kada gangan masu zambo shi sunan taken sama kenan shi masu zambo yake wa kiɗa idan ka ji labarin da ya bayar wai sata wai wani barawo ne ya tuba barawo ne kasan shi kiɗan barayi yake shi an can fahima saboda matsafi ne sannan kuma yana da wani kulumboto irin nasa idan wani kasur gumin barawo ya tuba to in dai gambo ya shigo garin nan wasa to ya dawo sata yawwa na zagi ko Allah haka dai amma ni shine aka ce ya tuba daga ƙarshe ne wanne ne a ciki dan anata ne ko gambo ne aka ce ya dawo har yana wa'azi kaji ba salihu shi ma he mutumin tarihi ne wai gambu ya tuba da ya je saudiya ya je aikin hajji sai ya ga a can ma ana sata sai ya dawo ya ce in dai haka ne ma sata ko ina ana yi Allah ya sauwaƙe so abubuwan suna da yawa malam kawai mutum ya zage ya san zamaninsa kuma ya san zamanin wasu kuma ka yi kokari ka ilmantu Allah ya ilmantar da mu ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير saboda haka karatu akwai saura jama'a a za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am bismillahir rahmanir rahim